أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiru sun ci karo da juna wannan shine darasinmu wato na wato 169 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-abid ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mun tsaye a cikin suratul anbiya'i a mas'ala ta 692 a yau za mu tashi ne a mas'ala ta 693 a cikin suratul anbiya a shafi na 241 a wannan taba'a da take a hannuna malam yace to fa in kila idan aka ce annajwa in an ka ce kalma ta annajwa da yaren larabci almusarratu shine ka ku boye lamari daga sarra shine ya boye abu an gane ko sara shine ma'ana sun don yi gana sun boye wata magana domin kamar yana nuna mutum biyu sara ma'ana ya boye ya yi magana da shi an gane ko ba sara bane shine na tafiya sara ya siru wanga sara huni ma'ana sun boye magana wa junansu to fama ma'ana qaulihi ta'ala to menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa asarrun najwa sun boye maganar gana wadda suka yi to ai da ba an ce an gana ai an boye magana kenan da annajwa da almusarra duk kama abu guda ne malam yace to qulna zamu ci duk da yake sun kace wa asarrun najwa alladhina zalamu sai kawo suratu taha aya ta 62 wannan kuskure ne nan cikin suratul anbiya ne wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun aya ta uku a cikin suratul anbiya tunan sai ka suratu taha an gare ko dan haka sai wancan a cikin suratu taha fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa to kaga nan taha cikin suratul taha sura aya ta wato 62 an gare ko sai mun yi hatta domin nan mu da cikin suratul anbiya to tana yiwa ya kafa hujja ne da abin da ke cikin suratul taha in kuma na rufe cikin suratul taha ne wannan aya take sai a ce a da haka cikin surtu taha fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru an-najwa dama tanaza'u amrahum bainahum yake amma a cikin surtul kafi bainahum sai ta gabaci amrahum idan tanaza'una bainahum amrahum wato cikin kafi dai an ka gabatar da bainahum sauran kuma an gabatar da amrahum ga ana rama mai harda alqur'ani malam yace to qulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi balaghu fi ikhfa'il musarrati sun kai matuƙa wajen ɓoye abinda sun ka tattauna a kan shi bai haisu lam yaftin ahadun litanajihim har ya kai inda ɗaya daga cikin mutane bai hankalta ba fatsana yaftinu mai kaihin hankali ko mutum ya gano wani abu to wani mutum lam yaftin kina ahadun lam yaftin ba wani mutum ɗaya da ya hankalta ko ya gano litanajihim ga gana wanda suka yi wa musaratihim an gane ko musaratihim wato musaratihim wato boye wadda suka yi wa junansu suka tattauna tafsilan ko da mutum ya san abin da suka tattauna akan shi a fayyace au ijmalan ko a dunkule ko a jumlace fa innal insana domin shi dan adam qad yarafnaini yatasarrani yana yiwa ya ga mutum biyu suna tattaunawa da juna fa ya'lam min haythu al-ijmal fa ya'lamu sai ya sani min haythu al-ijmal ta fuskar abin da ya shafi a dunkuli annahuma yatasarrani cewa su suna ga tattaunawa ne suna wata magana ce ta sirri wa in lam ya'lam tafsila ma yatasarrani bihi ko da bai san abin da suke tattauna ba sai gane akwai wani abu ne a dunkule wanda suke tattauna akan shi wanda ba sa son ajiya wa qad yatasarrani fi makanin yana yawan mutane su tattauna a wani wuri la yarahuma ahad wani bai gansu ba to kinna sai zaman to tattauna ce wanda ko da wani ya hankalta musu suna yin magana ne amma sai su kamar ba sa magana da sun ga za a hankalta musu suna magana ma sai su daina ko kuma su ɓoye ma sannan su yi wannan magana to shi yasa an ka cewa asarrun najwal ladina zalamu sun ɓoye gana wasu ma'ana ganawa ce wadda ta qud da qud abinda ake tattaunawa akan sa shi yasa an ka ce sun ɓoye ganawa amma ya ce sun gana ai shikenan magana ta kare amma wata ganawa ce wadda tana yiwuwa zaka iske wadansu idan za a gana akwai taro na ɗaya wanda akwai wanda za a yi da su akwai taro na biyu wanda za a rage mutane akwai taro na uku wani lokacin zaka iske za a tattauna ta kai goma ce ta kai inda su manyan su kaɗai ne za su taruwa saboda ba sa son a gane hakikanin al'amari to inda abin yake da muni sai zamanto jama'a ta farko abinda aka haɗa mata daban taro na biyu su ko danga abinda aka haɗa musu daban taro na uku har zuwa na goma sai zamanto su manyan su kaɗai sun kasan abin da yake faruwa wanda galibin aƙidu waɗanda ba sa da kyau haka ne ake taro a tura al'umma cikin waɗansu abubuwa na halaka sannan su manyan sun san abin da ake akan shi to Allah kai mu da tsari wallahu ta'ala alam kenan nan wannan shi ne abinda malam ya kawo a ƙarshen wannan mas'ala kenan ba laifi bane da an ce sun ɓoye ganawar su domin ganawar ma ana iya ɓoye ta shine abinda yake son ya ce to sannan kuma wa asarrun najwa alladhina zalamu wannan aya tana daga cikin ayoyi masu masu iskali na i'rabi na alqur'ani waɗanda maganganu sun yawa a ƙarƙashin ta domin alladhina zalamu in sune fa'ili to ai ba ana cewa wa asarran alladhina zalamu annajwa sai aka ce wa asarru aka kawo fa'ili kuma aka ce alladhina zalamu to akwai maganganu da dama ko alladhina zalamu ya zamanto badali ko alladhina zalamu ya zamanto atfu bayan gashi nan dai daban-daban lugha ta akalulil baraghith da suke cewa a cikin ilimin nahwu za a yi bincike akan irin waɗannan mas'aloli kuma ɗalibin ilimi zai yi bincike akan ayoyin da suke da wahalar i'rabi da irin yadda ma masu nahwu wasu lokacin sun kai suka cikin alqur'ani ba san cewa qira'a ta tabbata ba kuma ga yadda ake taujihin wato wannan qira'at kin domin qur'ani shine gaban duk wani baiti da za a rawaito na wani sha'iri wanda ma ba san wata lokacin ba sha'irin da ya rawaito shi kuma wasu nuhat ba su karatun ilmul qira'at ba ba su tsaya ba sun ka tantance sai su yi suka zuwa ga wata qira'a su ce wannan qira'a tana da kuskure sai ka dibi kutub na tawjuhul qira'at tawjuhul qira'at bil qur'an tawjuhul qira'at bil lugha akwai bin littattafai da dama da aka yi cikin irin wannan fanni an gane ko irin ayoyi kuma zaka iske cikin suratul ka dauko tun daga bakara misali idan zaka yi bincike ka dauko daga bakara zuwa izu 30 misali zuwa suratul kahfi kai binciken ayoyin da akwai iskali na irabi sannan ka dauka daga cikin suratul kafi zuwa nasi kai bincike na doktora irin wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham akwai qira'o'i wal arham wal arham nan ma akwai wadanda suke suka wajen fadar Allah subhanahu wataala laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as sabil was sa'ilin wa fi al riqabi wa qama as salata wa ata az zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu to kaga nan wannan qira'a akwai inda aka yi nasu ba suna ganin cewa ya kamata abin nan akwai cikin suratu wato abin nan suratul nisa'i wal muqimina salata nan ma akwai matsala dan cikin suratul ma'ida akwai innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiquna kin nan shi ma nan ma akwai tattaunawa ta qira'at akwai wajen cikin suratul taha qalu in hadani la sahirani ko inna hadani la sahirani qira'u in da yadda za a taujihin su akwai maganganun malaman nahwu ga lokacin suna kawo iskali da sauransu dai mutum zai bincike tattaro waɗannan kamar wajen fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu al-an'am inda kawo bayanin cewa وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم كو شركائهم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمجرور أكوي نما إشكالي دا سورا بين دوسكي كاوا سيكا تتر ونا سيكا يبنشكي إن كان ما إن بنشكي كغبا إنا إيه دوكا كأوكي دوكا آيو القرآن إن كان ما كما كأوكي ودنسو آيوي ka raba alkur'ani biyu kai masters guda kai kuma wato doctors guda ko kuma almasailu sarfiyya domin bincike ne mai yawa cikin alkur'ani mai girma in ka gada maka dauki almasailul aqdiyya mas'aloli na aqida misali cikin tafsir ibn jarir tabari kaga suna da yawa mas'aloli na nahwu cikin tafsir ibn jarir tabari suna da yawa mas'aloli na sarf cikin tafsir ibn jarir tabari suna da yawa mas'aloli misali na balaga cikin tafsir ibn jarir tabari suna da yawa mas'aloli ga sunan dai na tarihi ko abin da ya kama da haka ko na usulul fiqh ko na fiqh ko na wato abin nan hadisan da suka zo ko asar ko ko tatbiqin ka'idodin ilimin hadisi yadda ake tacewa a cikin tafsirin ibn jarir at-tabari da asar yadda ake tace su kaga ka'idodi ne wanda suke masu yawa kuma bincike ne mai yawa an gane ko to haka dai zaka yi in kaga dama cikin tafsiri na ibn jarir at-tabari in kaga dama ka samu tafsirai masu yawa ka'idodi misali inda an ka samu sabani ko kuma tafsirai wadanda ba na ahlus sunna ba misali ko cikin aqida ko cikin fiqh inda aka samu sabani ka kawo dalilan su kenan al-masail al-aqdiyya fi tafsir min at-tafasir ko ko fi at-tafasir in kana so kana yi lokacin tafsirai da dama المسائل العقدية المسائل النحوية المسائل الصرفية المسائل الأصولية المسائل كذا مسألة ne masu yawa bincike ne kuma mai yawa ɗalibin ilimi zai gabatar da shi wannan na ɗan bada misali ne gwargwadon iko malam ya ce to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 694 fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce li mushriki makka ga mushrikan makka fasalu ahla dhikri ku tambayi ma'abuta sani duk da yake akwai fasalu ahla dhikri an gane ko imam abin nan alkisa'i da kuma khalaf da ibn kathir sun karanta fasalu ahla dhikri fasalu dama fi'ilin da yake da alhamza tsakiyar sa wato zaka iske wani lokacin yana da fi'ili mudari guda biyu kaga sa'ala yas'alu sai a ce sal ko a ce is'al dukkan su qur'ani kuma yazo da su sal ya zo cikin qur'ani sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina sannan kuma is'al واسأل أهل القرية التي كنا فيها فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ده هكا كون يزوي شيء أي كذا to waɗannan kirawoyin kuma sun zo wato Hamza Kisa'i da Khalaf da Ibn Kathir sun karanta fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun duk da shi Hamza wajen wakafi na yake tsayawa fasalu amma idan ba zai tsaya ba zai karanta fasalu kinan shi wajen hobi gare shi sauran qur'a kuma sun karanta fasalu waɗanda ban ambata ba malam ya ce to ya'ani abinda ake nuhi fas'alu ahlal kitabi ku tambayi ma'abuta littafi kenan yahudu da wato yahudawa da kuma malaman yahudawa da malaman kristoci na saru kenan amman madha min ar-rusuli ku tambaye su ahlul kitabi amman madha akan abinda wanda ya shude min ar-rusuli na manzanni kenan mu tambayi ahlul kitabi labarin annaba wanda sun ka shude hal kanu basharan shin su mutane ne am mala'ikatan ko ko mala'iku ne ma annal mushrikina qalu tare kuma da cewa mushrikai sun ce lan nu'mina bi hadha alquran mu ba za mu yi imani da wannan alqurani ba wala bil ladhi bayna yadayhi kuma ba za mu yi imani da abin da ya gabace shi ba suratu saba aya ta 31 to ya za a yi su sun ce ba za su yi imani ba gashi Allah ne da kansa ya faɗa cewa sun ce ba za su yi imani da alqurani ba kuma za su yi imani ba da abin da ba alqurani ba kuma a ce a tambayi ahlul kitabi malam yace qulna za mu ce hum su wa in lam yu'minu bi kitabi ahlil kitab ko da yake laraba ba su imani ba da littafin ahlul kitabi walakin nan naqlal mutawatira sai dai abinda an karwaito mutawatir wanda yake na mutawatiri adadi mai yawa sun ruwaito shi min ahlul kitabi na daga ahlul kitab fil qadiyyati abinda sun karwaito kenan su ahlul kitabi da cikin wata qadiyya al aqliya wadda ta shafi hankali an gane ko ba dole ba sai aqliya ce tunda an ce cikin littafin sunni nan adilla ce naqliya an gane ko abu ne wanda yake naqli ne ruwaito shi aka yi kenan abinda a akal shine hankali bai yiwa ya sa irin wannan adadin ya taru akan wato ƙarya yace to yufidul ilma to irin wannan yana yana wato gadar da ilmi liman yu'minu bi kitabihim ga wanda ya imani littafin su wa liman la yu'minu bihi da wanda bai imani ba kenan idan an ka ce adadi mai yawa na mutane su sun yarda da wannan hatta da wanda bai imani ba a hankalci ya kamata a ce ya san irin wannan adadin ba zai taru ba akan wato wannan ƙarya din an gane ko shine abinda wato malam ya faɗa a ƙarƙashin wannan mas'ala tau kenan nan shi ne abinda malin ya kawo to amma abinda za a iya cewa a ƙarƙashin wato wannan shine cewa na farko din da anka ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun su tambaye su sai in an tabbatar da cewa wannan maganar ma da suka faɗa an gane ko wannan magana da suka faɗa don wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi tazun a cikin suratul saba to anan shin suratul saba ta fara suratul saba ita ce ta fara sauka ko suratul anbiya kaga idan suratul anbiya ita fara sauka kenan wannan mas'ala cin da na cewa lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi bata zuba ma amma sai in cewa suratul saba ita fara sauka suka ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi sannan wagga mas'ala za ta tabbata fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wannan abu na farko kenan sai abu na biyu shine cewa da an ka ce a tambayi ahlul kitab wani lokacin malamai suna nufin ba dukkan su za a tambaya ba domin shi alqur'ani ma yana ba da labarin ƙaryar da suka yi to kuma ya za a ce a tambaye su sai a ce ana nufin a tambayi adillai daga cikin su koko a tambaye su ma idan suka kiya kuma a yi musu magiya da Allah a kure su za su faɗi gaskiya wannan shi ne abin da ake nufi ba wai ana nufin a tambaye su ba dan an ce a tai a tambaye su kenan kuma idan ba su ba da amsa ta gaskiya ba ai qur'ani yana sauka Allah subhanahu wataala zai gaya mishi abu kaza gaskiya ne ko kuma abu kaza ƙarya ne dan haka kar a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tambaye su dan ya tabbatar da abin da suke wato akan shi sannan kuma wannan fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na ana zancen annabawa misali shin sun kasance mutane ko su kasance mutane ba domin ita ce ake magana kan tanan wannan mas'ala to amma abinda ake nufi ba dole ba sai wannan ma'ana wato na ana zancen ahlul kitab amma ba ahlul kitab kawai wannan aya ta sauka ta shafa ba duk abu ana mai da shi ne zuwa ga ma'abutansa to nan da aka ce fasalu ahlal dhikri ku tambayi ma'abuta sani saboda su ahlul kitabi su suka san annabawan da suka gabata yanzu kuma musulmi wannan aya tana intibaqi akan su in zaka tambaya ka tambayi malamai abinda baka sani ba kuma malami wanda yake yana da tsoron Allah ya za ya gane malami na tsoron Allah a cikin tsoron Allah cikin zuciya yake Allah ce fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bi man ittaqa Allah shine yafi sanin wanda ke jin tsoron sa ko ba haka nan bane to amma ana ganin alamu a zahiri kinan in zahirin mutum kana ganin rashin tsoron Allah yana kwatanta gaskiya shikenan wannan abu na farko kenan na biyu kuma ana gane malami ya cancanta a yi masa tambaya bayan tsoron Allah sa kuma yana da ilimi kuma ilimi ba shine zai nada shi malami ba kuma ba ƴan gidansu ne za su nada shi malami ba ba ƴan garin su bane za su nada shi malami ba ba wai kawai ƴan kabila shi ne za su nada shi malami ba ba wai sai ƴan kungiyar shi kawai za su nada shi ne malami ba a'a masana waɗanda za su taru su ce wane masani na wanda ba tare da sai sun hankalta ma wata alaka ba to wannan mutane ma'abuta abu su sun kasance teloli su suka san tela direbobi suka san direba malami wato magini shi san magini to haka malami wanda ya karatu shi ne san wanda ya karatu ba wai son rai ba to wannan su ne abubuwan da za mu iya kara wani tambaya kuma akwai adab malamai sun yi littattafai daban-daban adabul fatwa da adabul mustafti wal mustafta littattafai cikin usulul fiqh akwai babi sosai kuma da littattafai na yadda ake tambaya da nau'in masu tambaya da irin yadda fatawoyi suke da kuma zancen ijtihadi a cikin ilmi na wato usulul fiqh wannan shine kuma nan da aka ce fasalu ahlal dhikri a tambayi ma'abuta sani saboda su suka san annabawan da suka gabata kenan yanzu idan ana son a tambayi yadda ake mota domin wani ce to ai an ce alkur'ani ya yi bayanin komai a'a ya yi bayanin komai a jumlace waɗansu kuma ya yi su a fayyace amma ba komai alkur'ani ya fayyace ba to nan da ce fasalu ahlal dhikri ashe duk ma'abuta wani aiki sai a tambayi su suke wannan aikin shi yasa wani sai zai ce bai san yadda ake masa ba a cikin alkur'ani yaya ne ake masa sai a ce a'a to zo Allah ya ce a masu masa suke sai su ya ce Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ya ya ne kuke in masa sai su faɗa za a kawo itace za a kawo tanda za a kawo kullu za a kawo gari za a kawo kaza ai masa shikenan Allah ya faɗi yadda za a yi duk ilimin duniya sai a tambayi wanda suke yin shi fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun Qur'ani ya yi bayani shi wallahu ta'ala a'lam to sai abu na ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim kuma wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun farkon wannan aya kenan akwai dan abubuwa guda biyu da ya kamata mu kara a ƙarshen wannan aya inda Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim farkon wannan aya da ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim babu min nan min qablu an gane ko sannan kuma a cikin suratul nahli akwai irin wannan ayar tamkarta ga mai harda alqur'ani shine abu na farko da ma kamata mu fara da shi game da abin da ya shafi wato harda alqur'ani wani lokaci ɗaliban ilimi ba sa hankalta ba sa hankalta ma wannan a cikin suratul nahl ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim amma a cikin suratul nahl sai ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim kaga cikin suratul nahl akwai min a cikin suratul anbiya ibamu min sai ce kuma illa rijalan nuhi ilaihim hafsu ya karanta nuhi ilaihim anan da kuma wato suratul anbiya sauran qurra kuma sun karanta yuha ilaihim an gane ko to wannan ta fuskar ma'ana kuma da an ka ce illa rijalan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim anan cikin suratul anbiya ila can kuma min qablika a cikin suratul nahli sai mu ce to nan nuhi kamar ta tayi da tsarin irin yadda aka yi magana wa ma arsalna ba mu taba turuwa ba min qablika gabaninka illa rijalan sai mazaje nuhi kaga damiri na ya kuma zuwa ga arsalna muka yi wahayi zuwa gare su uslubi guda ne ake magana kan shi wato uslubi na al-khitab amma da anka ce wa ma arsalna qablaka ko kuma min qablika a cikin suratul nahl illa rijalan yuha ilaihim ana musu wahayi sai zaman to wagga qira'a ta nunun nuhi ita ta fassara yuha ana musu wahayi wa yake musu wahayi Allah an gane ko Allah ne yake musu wahayi to nan nuhi ilaihim ya fassara wane ne wahayi shine Allah in ma jibril aka ce ya zo da wahayin to ai da izinin Allah ne ya zo da wannan wahayin ina fata an fahimce ni sannan kuma qira'a ta nuhi muna yin wahayi ba suna nufin akwai Allah daban-daban ba a cikin aqidar musulunci a'a nan annunu lit-ta'zim nunun ce ta girmamawa ina fata an fahimce ni kamar da kake cewa ma mahaifiyarka kusuman mako ko kusuma ba ba wai kana nufin ba iyayenka suna da yawa ku amma kana magana ne da mutum guda don saboda girmamawa to yuha ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to sai abunda za mu kara inda Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa kanu khalidin an-nafyu ahkamun nafyu wato korewa idan an ka ce wa ma arsalna wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am ba mu sanya su ba wa ma ja'alnahum ba mu sanya su ba jasadan la ya'kuluna at-ta'am an-nafyu na da ahkam yana da kyau ɗalibin ilimi ya sani akwai nafiyul sifa dunal mawsuf akwai nafiyul mawsuf dunal sifa akwai nafiyul mutlaq akwai nafiyul kamal sannan kuma akwai annafiyu bi itibaril majmu duk waɗanda abubuwa lokacin ba a karatu kansu misali kana iya kore cewa wani ba makaryaci bane kaga ka kore sifa ce amma baka kore shi mutumin ba domin ka nuna akwai shi amma in ka ce babu ba a taɓa ma yin wani mutum wani ba balantana ma yayi ƙarya kenan ka ma kore ƙaryar kuma ka kore mutumin ma gaba ɗaya ba a taɓa yin shi ba kaga nafi sifa ne wani mausuf sannan wani lokacin kuma za a kore ni za a kore wato sashi ne ba duka ba an gane ko wani lokacin za a kore abu gaba daya in ka ce la rajula fi dahr ba wani namiji ka kore gaba daya amma in ka ce misali misali laysal birra kamar da Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum ko laysal birru an tuwallu wujuhakum domin Hafsu da Hamza sun karanta laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib bai daga cikin aikin da'a ku juyar da huskokin ku gabas da yamma ku yi sallah a sallah ba ta daga cikin da'a ta Allah a na nufin ba shi kadai ne aikin da'a ba nan nafiyul kamal ake nufi shi yasa in ka ji an ce nafiyul kamal lokaci akwai shi cikin shari'a in baka sani ba kada ka zabura ka ce babu shi a cikin shari'a to sannan kuma akwai lokacin annafiyu bi itibaril majmu' an kore abu amma ta fuskar in an hada wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'am ba mu sanya su su annabawa jiki wanda baya cin abinci ashe nan ba an kore kasancewa su jiki bane don annabawa jiki ne mutane ne suna cin abinci an gane ko kamar da kafirai suke cewa ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan lakhasirun to su jiki ne amma ina na masabbun nahi abin da suke cewa masabbun nahi inda aka zuba wato shi na fikin korewa la ya'kuluna ta'ama jikin da baya cin abinci Allah bai yi su jiki ba wanda baya cin abinci to nan ne na fikin yake shi yasa idan baka fahimci wannan ba sai ka zo ka fassara abu irin bayan da ya dace ba kuma ka zo kai ta kame kame daga baya idan aka gane kuskuren ka to wannan shi ne abin da ya kamata in ƙara karkashin wannan aya da malam ya kawo yanzu sai mu je mas'alar mu ta gaba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 695 fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wala yastahsirun mala'iku kenan da Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun an gane ko to nan an ka Allah ce wa lahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun suratul anbiya aya ta tara malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa la yastahsirun wal istihsaru mubalaghatun fil husuri nan in anka ce istihsar shine kai matuka mubalaghatun fil husuri an kai matuka wajen gajiya wa huwa al i'ya'u shine gajiya fakar al'ablagu abin da fi zama cikin balaga ma'ana kai matuƙa fi wasfihim a siffanta mala'iku an yamfiya anhum adinar husur Allah ya kore musu mafi karamci na adana mafi kusa amma na nufin a ce mafi karamcin alhusur gajiya au mutlaquhu koko ya kore musu ma gajiya kwata-kwata la aqsahu ba Allah ya kore musu mafi nisan gajiya ba shi ne abin da ake son a ce domin da an ka ce wala yastahsirun wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun sai maimakon a ce ya kamata a ce ba sa gajiya kwata kwata ko ko a ce ba sa ma gajiya ko kadan amma a ce bai dace a ce kamar ba sa gajiya kwarai domin an ce ba sa gajiya kwarai kenan tana yawa su gaji kadan amma an ka ce ba sa gajiya kwata kwata ko ba sa gajiya kadan ko kadan ma to kaga shine abin da yafi amma sai ce ba sa gajiya mai yawa shine istahsara wato ma'ana idza ta'iba ya gaji to shine malam yace to yanzu ya zamu yi da wannan mas'ala din malam yace kulna zamu ce inna ma zakara al-istihsa abin da yasa Allah ya ambaci nan kai matuka wajen gajiya isharatan yin ishara ila anna ma hum fihi min at-tasbih cewa abin da suke cikin shi na tasbihi ad-da'imi wanda yake ya dawwama wal ibadati da kuma ibada an gane ko al-muttasilati wadda ta wato doge kenan yujibu ghayatul husuli wannan irin wannan ibada tana sawar tana wajabtar da an gane ko tana haifar da tana gadar da ghayatul husur matukar gajiya wa aqsahu da mafi kai matukar gajiya amma tare da wannan kuma ba sa gajiya shi yasa da yayi amfani da cewa ko da yaushe suke yi domin bayan aiki kadan dan an sifanta shi da cewa ya gaji kadan ba matsala bane amma wanda yake aiki mai yawa sai a ce kuma baya yawan gajiya ma'ana kenan tare da cewa suna yin ibada mai yawa sai an ka hankalta ma wato ba sa yawan gajiya domin in kana aiki mai yawa dan ka gaji kaɗan ai ba abin mamaki bane ina fata an fahimta to kenan sai hankalta ba aikin da suke yi da kuma kalmar da ya dace sai an ka karfafa wato aikin da kuma kalmar da ta dace da shi shi yasa an kai muqabala wannan shine abin da malam ya kawo to amma almuhim idan muka duba wannan ba ba dole ba sai mun yi aiki da shi wallahu ta'ala alam domin Allah ya sifanta ba sa gajiya kuma ba sa yin gajiya babba ba sa yin gajiya karama sai zama to wannan babu matsala domin mi domin idan muka duba eh, Allah subhanahu wata'ala da yace وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون سيتش يسبحون الليل والنهار لا يفترون باسا جزية kenan da gajiya babba da gajiya karama domin fatara shine abu ya gaji la yafturun ba sa gajiya kwata kwata to kaga dukan su qur'ani ya kawo su to amma wannan sai kawo wannan yace ba sa yawan gajiya shi kadai an hankalta mai yawan aikin su ko kuma ce a'a ga wanda ya tsaya daidai wannan ayar bai je gaba shine zai samu wannan fahimta wallahu ta'ala a'lam kenan wanda bai hada ayoyin ba shine zai ci zai cewa ga mas'ala akwai iskali cikin ta amma in ka hada gaba ɗaya an kawo gajiya karama an kawo gajiya wato babba to wannan shine abin da malin ya kawo karkashin wannan aya amma kamar yadda muka saba da an ka ce la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun sai mu gane cewa ibada ai ibada ta Allah bata shafi kawai tasbihi ba kidan sai zaman to an kawo am sanan da aka ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun an kawo tasbihi shi kuma tasbihi abu ne wanda yake matsayin khas ina fata an fahimci kidan sai an faɗi ibada gaba ɗaya ba sa gajiya kuma cikin tasbihi ma ba sa gajiya to shi tasbihi nau'i ne daga cikin nau'uka na ibada kaka ce akwai kuskure sai abu na ƙarshe da ya kamata mu ƙara shine cewa na an shafe maf'ulun bihi an shafe maf'ulun bihi da an ka ce yusabbihuna al-laila wan nahara ba wai mala'iku suna madare da yini tasbihi bane a'a fi ne an ka shafe kuma an shafe maf'ulun bihi asalin maganar yusabbihuna Allah fil laili wan nahar suna ma Allah tasbihi dare da yini domin mala'iku ba sa ma wani tasbihi don babu wanda isa mala'ike masa tasbihi dan haka kenan sai ka gane maf'ulun bihi an shafe su dan kakka ce kai ma wani tasbihi ka ce ai gashi na an ce mala'iku suna madare da yini tasbihi a shi al-layl nan wato zarfu zaman ne mansubun ala zarfiya wan nahara shi ma mansubun ne ala zarfiya sannan Allah shi ne maf'ulun bihi mansubun sannan an shafi fi wanda za a kaddara yusabbihuna Allah fil layli wan nahari la yafturun kaji asalin magana to wannan shi dai ne abinda ya kamata mu fahimta wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 696 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala fi wasfil mala'ika da ya siffanta mala'iku sai ce bal ibadun mukramun su bayi ne waɗanda suke abin girmamawa an gane ko suratul anbiya aya ta 26 ila qaulihi ta'ala har zuwa fadar Allah subhanahu wata'ala mushfiqun suna masu suna masu cike da tsoro dan ya ce bal ibadun mukramun an gane ko واتو يخ... آه... وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سنة كرس أورو قبدا واتو الله سبحانه وتعالى ما لن يجي تونا يدل على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم waɗannan ayoyin suna nuna mala'iku ba sa saba ma Allah game da Allah abinda Allah ya musu umurni fa idza kanu la ya'suna Allah ta'ala to in sun kasance ba sa saba ma Allah falima yakhafun to dan me suke jin tsoro nan ba a ce falam yakhafu ba kai hattara nan falima ni falima yakhafun asalin shi falima ni to ita ko lamul istifham idan harfin jarra ya shiga cikin ta ana shafe mata alif kamar yadda larabawa sun ka faɗa kuma kamar yadda yake a cikin yaren larabci to falima yakhafun dan me suke jin tsoro hatta ƙala ta'ala har Allah ce wa hum min khashyatihi mushfiquna su game da jin tsoron Allah suna cike da tsoro an gane ko game da saunar ubangiji suna cike da tsoro suratul anbiya aya ta 28 to kuma malam bahaushe yace bari jin tsoron kira ji tsoron laifi to ya an kasu da ba sa laifi kuma ce suna jin tsoro malam yace kulna za mu ce limara au lamara au lokacin da suka ga majara ala iblisa abin da ya gudana ga shedan wa ala haruta wa maruta da abin da ya gudana akan haruta da maruta cewa a matsayin fassarar da an ce haruta da maruta mala'iku ne waɗanda suka yi mamakin sakon da dan adam yake yi Allah ya musu shawa har suka zo duniya suka yi zina da wata mata suka kishi mata da sannan Allah ya nemi wannan mata da ake abin ga ko zara ake ana kiranta zahara suka nemi Allah ya ba su zaɓin azabar duniya ko ta lahira suka zaɓi ta duniya shi yasa sai Allah ya goyi mai da guda gabas guda yamma rana ta shiga cikin bakin guda ta fito ta faɗi cikin bakin guda ai musu azaba ta nan duniya ita ko wannan zahara Allah bai da ta tauraro to wannan yana daga cikin Isra'iliyat sai ka koma cikin littafin Isra'iliyat na Abu Shuhba da kuma al-Isra'iliyat na Muhammad al-Ghazali sai ka gane su don haka waɗannan ba abu hamid al-ghazali ba muhammad al-ghazali na ƙasar misra an gane ko to yadda ake dirasa kan al-isra'iliyat fi kutub tafsiri wal hadith yadda ake tattauna akan su da ake kuristo akan wannan ra'ayi da waɗanda sun ce su waɗannan asalin su mala'iku ne shine akan wannan ya tafi cewa abin da ya gudana akan su amma malamai sun tafi cewa waɗannan kawai ba zancen wato ko da mala'iku ne ba sun saba ma Allah ba sun koyar da sihiri ne wato akan ibtila'i na Allah ba don saboda Allah zai musu azaba bane don haka Allah ya saukar da shi don ya jarrabe mutane kamar yadda ya halicci abubuwa na duniya don ya jarrabe mu da su ina fata an fahimta da haka wannan magana tana da alaka da Isra'iliyat sai ayi hattara to wa ala haruta wa marut da kuma abinda an ka saukar ga haruta wa maruta min alqada'i wal qadar na qaddara ta hukunci da Allah hukuncin Allah da qaddara Allah khafu min mithli zalika sai mala'iku suka ji tsoron irin wannan su ma ya shafe su domin idan mala'iku an ce sun yi sabo wannan ya same su kenan kaddara ce ta Allah tana iya ta shafar su mun ce kuma su waɗannan mala'ikun ba an samu su shawa bane ba kuma an saukar da su bane a'a Allah ya san ko da an ce mun ɗauki ra'ayin cewa su ba sarakai bane domin wasu sun cewa sarakai ne guda biyu wasu malamai suka ce a'a mala'iku ne amma Allah ba dan ya jarrabe su ba wata huskar ya ba su shawa ya azabtar da su a'a dan saboda dai su koya wa mutane sanin sihiri wanda yake mai wato abu ne mai hallakarwa kuma wanda ya yi shiga yadda zai halaka amma ba dan saboda su mala'ikun ba an sanya musu shawa kuma wannan shi ne abinda malamai suka tafi akan shi ba zan can an yi ma an sanya ma mala'iki shawa har yayi zina da wata mata wanda aka ce ma zara to dan haka kenan dai su dai mala'iku sun ga abin da ya faru ga shedan ko kuma asani abu na biyu anna ziyadata ma'rifatihim billah ƙarin sanin da suka yi ma Allah wa qurbihim da kuma kusancin su fi mahalli karamatihi a wato wurin karama na ubangiji yujibu mazida khawfihim yana ƙara musu tsananin tsoron Allah ولهذا قال اهل التحقيق shi yasa mutanen tahqiqi tabbatar da magana galibi wani lokacin ana amfani da kalmar tahqiq wajen malamai wajen magana wanda iske ce tabbatatta ko ko ahli tahqiq za ku iske wani lokaci yan falsafa da yan sufaye yan hakika suna amfani da shi don su kore ma'anar da qur'ani ya tabbatar ko sunna to wannan ba a yarda da shi ba ko kuma ahli tahqiq wani lokaci ana amfani da shi malaman da sun ka gane hakikanin fassara abu sun ka ce to su ahli tahqiq din nan man kana billahi an gane ko a'raf wanda ya fi sanin Allah kenan man kana a'rafu billahi ni wanda duk ya fi sanin Allah kana min Allah akhwaf to shine fi jin tsoron Allah duk yanzu ba wanda yake tsoron bindiga irin soja domin ya fi kowa sanin sharrinta ba wanda yake tsoron ciwo irin likita domin shi fi kowa sanin yadda ciwo yake tasiri ga jikin dan adam to haka ba wanda ya fi malamai sanin Allah domin su suka fi sanin abin da Allah ya ce ba sai ai musu tarjuma ba ko translation ko traduction inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ba wai ba mai tsoron Allah ba sai malamai cikin malamai ma akwai wanda bai tsoron Allah shi yasa ma mutumin da ya san ayoyin Allah ya bijiri ya fi kowa rashin imani amma abin da ake nufi wanda ya san abin da Allah ya ce ya fi jin tsoron Allah kenan wannan ita ce magana in ahalu taqiqi suka faɗi wannan magana sun faɗi gaskiya an gane ko wa man kana ila Allah aqrab duk wanda fi kusanci ga Allah kana min Allah arhab shi fi jin tsoron Allah kuma wannan gaskiya ne kusanci kuma ga Allah ba kai zaka faɗa ba aikin ka zai nuna ka wa qala ba'dhum wadan suka ce ya ajaban ya abin mamaki min muti'in amana ga mai da'a ga wanda ya imani a gane ko wa min asin min muti'in aminun afwan ya ajaban ya abin mamaki min muti'in ga mai da'a ga Allah aminun kuma shi na cikin aminci yana ganin ba a samun canji a'a ko kana yi ma Allah biyayya kuma kullum ka zama cikin sauna don baka san yadda karshen ka zai kasance ba shi yasa ma annabi shu'aib ya ce wa mutanen sa ma yaqulu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna ba zai yi mu dawo akan hanyar ku ko kuma ni in kasance cikin hanyar ku mutane na kuma su dawo waɗanda suka bi ku illa an yasha Allah rabbuna sai Allah ya so don ya san Allah mai iko ne akan komai to dan haka kai kaga cewa kai ba za ka bace ba ko ko kowa ma batacce ne kai kadai ne a shirye ko ko a kowa ba kowa ma yana kuskure amma kai ne baka kuskure to kaga akwai matsala cikin wannan tafiya domin baka san yadda zaka kari ba wa min asin kha'ifun kuma abin mamaki ne kenan ataf ne ya ajaban min asin kha'ifun kuma abin mamaki ne ga mutumin da yake sa amma Allah kuma yana cikin tsoro domin bai dace ka ji tsoron Allah ba zai gafarta ma ba shine ake nufi amma ka ji tsoron azabar Allah tabbas in ka saba ma Allah wallahi ka san cewa Allah zai iya kama ka a duk lokacin da gada ba amma kada ka ji tsoron cewa in ka rawo Allah ba zai mi ba ba zai wato karba maka ba to duka irin waɗannan maganganu na sufanci da kuma na wane ne da wane ne ana auna su ne da mizani na shari'a aya ta alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya faɗi magana ko waye shi wato akwai makanatul ashkhas akwai qudsiyatul mabadi mutane suna da nasu matsayi wanda Allah ya basu su kuma almabadi ka'idodi na shari'a suna da nasu matsayi duk wanda ya faɗi magana ta saba ma ayoyin alqur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya aje wannan maganar amma ba shi ke nuna shi bai da kima ba a shi yana da kima shi wanda Allah ya bashi amma ita wannan maganar tunda ta saba manasi sai a aje ta wannan ita ce aqida ta ahli sunna wal jama'a kuma tana wannan tana tafiya ne akan kowa ba wai sai kai kanka bane zaka fitar da kanka ko malamin ka ko wani naka amma sauran mutane zaka aza musu wannan ka'ida a'a wannan ka'ida ta shafi kowa ma da kowa wallahu ta'ala alam eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 697 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace awalam yara alladhina kafaru shin kafirai ba su gani ba annas samawati cewa samai wal arda da kasai an gane ko domin alta al arda nan jinsiya ce dukkan kasai kana ta ratqan sun kasance ratqan a cunkushe an gane ko a hade fa fataqnahuma sai muka rarrabe su malam yace wa hum lam yarau zalika su ba su ga lokacin da ko Allah ya wannan ba to yaya za mu yi to akwai fassarori daban-daban karkashin wato wannan aya yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce su nan abinda waɗansu malamai suka ce ratkan shine wato abinda yake haɗe multasik fafataqnahuma sai muka wato rarraba su shine abinda ake nufi kanata ratkan suna a cinkushe a haɗe fafataqnahuma sai muka rarraba su an gane ko waɗansu malamai suka ce kanata ratkan sammai sun kasance wato da sammai da kasai a wannan fassara suna haɗe ne gaba ɗai sama bakwai ƙasa bakwai fafata na huma sai muka raba su waɗansu daga cikin malamai suka ce kana taratkan sammai bakwai sun kasance a haɗe kasai bakwai sun kasance a haɗe daban-daban kenan ko ne yana bakwai bakwai ɗinsa fafata na huma sai muka mai da sama ta koma bakwai ƙasa ta koma bakwai to wannan ai babu matsala tunda in ma suna haɗe ɗin bakwai bakwai ɗin sammai bakwai da kasai bakwai suke haɗe Allah na iya rarraba su su zamanto ƙasa bakwai sama bakwai sannan kuma suna cin kushe sai ya rarraba su ya daidai da su wannan ba matsala bace ya rarraba su fassara ta uku awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma sun kasance ratqan a hahade a cunkushe min ghairi futurin ba tare da sun tsage ba fafataqnahuma sai muka rarraba su sama ta kasance ratqan la tumtiru ba ta zubar da ruwa an gane ko sai aka zubar da ruwa kinan ruwa suka sabko an gane ko sama tana cunkushe fafataqnahuma ita ko ƙasa ta kasance a cunkushe ba ta fitar da tsoro fafataqaha Allah bin nabat sai Allah ya fitar da ita ya tsage ta tsoro ya fito kinan sama ta tsage ta zubar da ruwa an gane ko ƙasa kuma ta tsage wato ita ko ta fitar da tsoro waɗansu akan wannan suka tafi fassara daga cikin fassarori waɗansu suka ce fi cewa awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan shin ba su ga cewa su kafirai ba sammai da kasai sun kasance ratqan ay adman babu su babu sammai babu kasai fafataqnahuma sai muka samar da su kina aujadnahuma to wannan fassara da yawan daga cikin malamai sun tafi cewa duk da yake asalin hakikani lalle tabbas babu sammai babu kasai Allah ya halice su amma wannan fassara ba ta tafiya da wato zahirin wato alqur'ani waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa kana taratqan su sammai sun kasance a cunkushe an gane ko bil mala'ikati an gane ko suna rufe ba a fitar da mala'iku ba fafataqnahuma an gane ko sai Allah ya bude mala'iku suka fito limanafi'il ibad dan saboda wato amfanin wato amfanin bayi kenan sama tana rufe daga baya sai aka turo bayi aka turo mala'iku kenan Allah ya bude sammai an gane ko mala'iku sun shigo an gane ko tunan wannan sai zaman to ya shafi saman duniya kenan to ko kuma a'a shin cikin mala'iku akwai wanda Allah ya bude kasa suka shiga dan saboda fitar da wani amfani na bayin to wannan kuma kaga da bukatar dole shi an samu nasi wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan ratqan bil layli kenan sun kasance cikin duhu domin asalin duniya kafin a yi rana a yi wata kenan duhu ne fafa taqnahuma bin nahari sai muka tsage su muka sanya haske wannan zamu dauka cewa kenan misali babu haske sannan Allah subhanahu wataala ya sa haske ya tsaga wato tsakankanin su to duk waɗannan fasarori dai an yi su duk da yake waɗansu ma'anar su ingantatta ce an gane ko amma kuma sai zamanto amma babu nasin da ya karfafa ta misali ta fuskar cewa shine fassarar da ake nufi anan babu nasi amma kuma ma'anar tana iya zamantowa gaskiya ne duhu ya gabaci mi duhu ya gabaci haske domin kafin a halicci rana da wata to mi za a samu kenan kaga babu nassin da yake nuna cewa duhu ne ko haske amma kuma rashin rana da wata zai nuna cewa duhu ya kamata dai wato a samu to waɗannan fassarori ɗalibin ilimi zai iya dubawa amma nan abinda malamai suka fi ɗauka dai kana taratkan shine za a iya ɗauka cewa sun kasance wato sama ba ta zubar da ruwa fafata kadahu ma sai an ka fitar da wato ruwa domin me yasa aka zaɓi wannan wadansu malamai suka ce saboda siyaki ya ce waje alna min alma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun kaga nan yana nuna cewa ana zancen wato sabkar da tsiro ne kuma tsiro alamu ne na tashin kiyama domin ya fito da babu shi ya fito sannan kuma ya koma sannan kuma wannan yana nuna cewa Allah zai halicci dan adam dan adam ya girma ya mutu shi ma ya koma cikin kasa kuma Allah ya tayar da shi wannan sun ka ɗauki wannan wannan fassara ce waɗanda waɗansu malamai suka tafi tafiya a kanta sannan kuma waɗansu suka ce kana ta ratqan shine cewa sun kasance to a haɗe to wannan shine waɗansu suke fassara shi da theory ta big bang domin su a theory ta turawa ko theory suna ganin cewa sammai da kasai sun taɓa zama wuri ɗaya dalili kuma suna ganin cewa akwai sinadarai na rana waɗanda ana ganin su a cikin ƙasa daga nan da ake samun albarakin ko volcan wato wannan zafi da yake a cikin duwatsu kuma da zafin da yake a cikin manya-manyan tekuna da duniya wanda yanzu bincike ya nuna ashe akwai wuta cikin teku kuma Qur'ani ya nuna cewa ma kiyama in za su tsayuwa tekuna za su kama da wuta wa idhal biharu fujirat da sujirat za su farfashe kin nan kuma wuta za ta tashi to ashe yanzu bincike duk Qur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan to amma cewa sun kasance a haɗe wannan sinadaran na rana shin su suke nuna cewa dama sun taɓa zama hadisa na Allah ya rarrabe su theory the big bang to waɗansu malamai suke cewa wannan ayar ba a cewa ta tabbatar da wannan nazariya an gane ko domin abu ne wanda nazariya ce tana matsayin theory bata zama to fact ba ma'ana abu ne wanda yake face scientific face scientific shine abin da ya tabbata a ilmance scientific fact abin da a ilmance bai ya tabbata baya canzawa to amma theory and nazariyat abu ne wanda yake na iya canzawa to da haka tunda theory ce wannan ba a fassara alqur'ani da shi don ka theory ta canza a ce kuma qur'ani ya canza shi ko qur'ani baya canzawa wanda sai ka karanta littattafai da buhuf na rabitatul alamul islami majalisar malamai da take duniya a makka suna da hay'atu al-ijazul ilmi fil qur'ani was sunna wanda kuma sun kawo masaloli kuma suna bincike tare da jami'o'i a sani na kusan jami'a 120 na bincike na duniya yanzu ban san ko sun kara ba ko kuma sun rage jami'o'in da suke mu'amala da su ana bincike kuma a zauna a tabbatar da abu ko ya inganta ko bai inganta ba kuma ba dole bane duk abin da sun ka fitar sai ka yadda da shi sun faɗi sharuɗan yadda ake fassara wannan abubuwan in ya tabbata a ilmance da komai da komai mai so ya koma kuma suna da wato abin nan a cikin sit nasu yadda ake bincike kuma mutum zai iya dubawa da turanci da faransanci da kuma english da kuma larabci yaga irin binciken da suke gabatarwa da irin yadda ake bada dalilai ba a cewa abu haka nan ne ba haka nan bane ka karanta ka ga dalilan mutane da abin da suka faɗa in kaga ka gamsu ka ce ka gamsu in baka gamsu ka kawo dalilin da suke nuna cewa baka gamsu ba ba wai kawai baka san abu baka zabo da kawai ka ce abu kaza ba haka nan bane kamar da Allah subhanahu wataala ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi hatta da alqur'anin da shine mafi gaskiyar magana ta Allah an gane ko shine mafi gaskiyar magana amma ga waɗansu ce Qur'ani ƙarya ne to dan haka dan wani malami ya faɗi magana an ce ƙarya ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana kafirai sun ce ƙarya ne sahabbai sun faɗi magana an ce ƙarya ne to kai waye idan ka faɗi magana dan kana wani malami ne da wani ba zai ce ƙarya kake yi ba wani jahili ne dole ce ƙarya kake yi wani kuma ya san gaskiya kake yi amma hasada ce a cikin zuciyarsa dole na sai ya ce ƙarya kake yi sannan zai samu sauki a cikin zuciyarsa haka ne al'amuran suke tafiya to Allah ya kyauta to dan haka dai waɗannan tafsirai zaka duba cikin tafan tafsirai daban-daban akwai waɗanda maganganu suna da ƙarfi akwai waɗanda ba su da ƙarfi ka diba cikin adwa'ul bayan fi idahi alquran bil quran na sheikh al-allamah alqurani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin ka diba kuma cikin wato at-tafsir al-kabir na imam fakhruddin ar-razi ka diba cikin tafsiri na ibn kathir ka diba cikin tafsiri na ibn jarir al-tabari da sauran tafsirai wannan gana dan baka misali ne kaga karkashin wannan ayar menene malamai suka faɗa kuma menene dalilan su kuma yaya ne za a yi malam ya ce to kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi awalam ya alamu zalika shin ba su san wannan ba da Allah ce awalam yaral ladina kafaru tunda shi malam yana bayani me yasa aka ce misali ta yaya aka ce su kafirai ba su gani ba alhali ku ba su gani ba tunda lokacin da Allah sammai suna tare misali in mun ce Allah subhanahu wataala lokacin da suna haɗe ne ya rarraba su ta yawan lokacin ma ina ma mutane suke balle a saka su har su ga lokacin da an kai wannan in mun ɗauki wannan fassara amma in mun ɗauki fassara ta cewa ba su gani ba cewa babu su Allah halicce su nan ma ai ba a ma yi sammai da kasai ba balle a halicce su a ɗora saman su balle su san an yi haka ko ba a yi haka ba amma in mun ɗauki fassarar wato an eh, an sanya dare to ai muna ganin yadda dare yake zuwa akwai duhu akwai haske wannan yana iya mu gane shi in ba dare na farko ba misali wanda an bisa doron kasa ko kuma mu ce a'a misali eh, suna eh, Allah ya tsage sama ta zubar da ruwa Allah ya tsage kasa anna sababna alma asabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa wannan kuma dan adam yana ganin shi in mun dauki wannan fassara to shi dan adam nan yana gani da idonsa domin al- dan adam yana ganin ruwa suna sauka kuma yana ganin tsiro yana fitowa to amma in mun dauki fassarar cewa suna a haɗe wuri guda an gane ko sannan Allah subhanahu wataala ya rarrabe su an gane ko to kenan yanzu wannan ya zamu yi da shi wannan eh, fassara din tunda ai Allah bai nuna mana lokacin da zai halicci sammai da kasai ba balantana har irin waɗannan abubuwan da suka shafi halittar sammai da kasai a zo a yi magana kansu domin abu ne da ke da bukatar sai ka gani da idonka Allah subhanahu wata'ala ma da kansa a cikin alkur'ani mai girma ya nuna cewa mutane ba su halarci halittar sammai da kasai ba to in mutane ba su halarci halittar sammai da kasai ba to kuma ya za a yi a ce mutane su zo su yi bayani akan kallon abin da ba su gani shi ba Allah da kansa a cikin suratu wato abin nan eh, suratul eh, al-kahf yake cewa ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard ban shaidar da su ba halittar sammai da kasai ko ba haka ba akwai wato ƙira'a ta abu ja'far ma ashhadnahu ba mu shaidar da su ba ina fata an fahimci ni nan annunu lil azama sanin yace wala khalqa anfusihim kun bu san yadda ma an ka bu su halicci halittar kawunan su ba domin kuma Allah ya ce su kalli halittar kawunan su wa fi anfusikum to kaga ai ba fal yanzuru al insanu mimma khuliq da adam ya kalla yadda an ka halicce shi to ai mutum bai san bai ma zo duniyar ba balle har ya ga yadda an ka halicce shi sannan kuma Allah ya ce wa ma ashhadtum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda ban kasance zan riki mabannata ba masu taimako an gane ko ko wa ma kunta muttakhidhal mudillina aduda a qira'ata Abu Ja'far kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma wato kunta baka kasance ba za ka riki mabannata su taimaka maka cikin aikin ka na addini ba a buƙatar mabannata to almuhimu dai wannan aya ta bayyana cewa ba su gani ba to kuma ya an kai akafci ba su gani ba malam yace to ma'anahu abinda ake nuhi awalam ya'lamu zalika shin busu san wannan ba bi akhbari man qablahum ta fuskan labaran mutanen da suka gabace su wadanda suka ba su labari aw bi wurudihi fil qur'an ko ko saboda wannan bayanin yazo a cikin alqur'ani alladhi huwa mu'jizatun fi nafsihi wanda shi kanshi alqur'anin mu'jiza ne malam yace to wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fadar da Allah yayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam tara baka gani ba annallaha shi Allah yusabbihu lahu yana masa tasbihi man fis samawati wanda yake cikin sammai wal ardi da kasai an gane ko wattairu ma karshen ayar wato wattairu safatin da kuma tsuntsaye safatin suna masu ba yin sahu sahu ba suna masu wato bude fikafikan su shine nan safatin an gane ko wattairu safatin sai ce kuma cikin suratul mulk ce abin nan aw lam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna nan ya kara wa yaqbidna a cikin suratul nur babu yaqbidna wat-tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbiha an gane ko sai ce kullun qad alima salatahu wa tasbiha dukkan su ay kullu wahid dukkan su daga cikin abubuwan da an kazana man fi samawati wal ard kullun dukkan su qad alima salatahu wa tasbiha malaman tafsiri suka yi sabani qad alima Allah ya san salatahu sallar da suke ma Allah wa tasbiha wa tasbihin sa ko ko kullun dukkan su qad alima cikin kowane dabbobin nan qad alima ya san salatahu sallar sa wanda Allah ya bashi wanda yake yi ma ubangiji wa tasbiha wa tasbihin sa damiri ko ya koma zuwa ga alima ya koma zuwa ga Allah ko ko alima shi ya koma zuwa ga man fis samawati wal ard akwai maganganu na malamai to amma dai wanda yake yin sallar ya san sallar sa kuma Allah bai jahilci sallar sa ba don haka waɗannan fassarorin ba su ci karo da juna ba kai ka sani bai yin ibada kuma wanda kake yi ma ya sani an gane ko domin baka yin aiki a ce baka san aikin da kake yi ba ba irin kuma na Bahaushe a ce wani bai san aikin da yake yi ba ba haka ake nufi ba malam yace to wa qawluhu wa qawluhu ta'ala kuma irin wannan akwai tamkar irin wannan fadar Allah alamtar annallaha yusji sahaban baka ga Allah ba yana gaggabu sahaban wato girgije suratul nuri aya ta 43 malam yace wa nadha'iruhu kathira tamkar irin wannan yana da yawa to amma cewa tamkar irin wannan yana da yawa shi alamtar annallaha yuzji sahaban baka ga Allah yana gaggabowa ba ainan yana yiwa a ce ka gani da idonka tunda shi girgiji abu ne in Allah wanda an Allah subhanahu wataala ya koro girgiji ai muna ganin sa da idonmu to da haka wannan bai dace a ce ta shiga cikin gani na zuciya to wannan shi ne abinda malam ya kawo to amma a gurguje saboda lokacin mu ya fara mun halinsa shine nan abin da ya kamata mu fahimta shi alamtara in yazo cikin qur'ani wajen har da alqur'ani malaman har da alqur'ani suke cewa in dai da ta'un ne to alamtarau biyu ne alamtar shine saura in dai da ta'un ne na farko cikin suratul luqman alam taraw anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina nabiyu ko asbagha alaykum ni'matan zahiratan wa batina kirawu ini akwai nabiyu cikin suratu nuh alam taraw kayfa khalaqa allahu sab'a samawatin tibaqa sauran duk alam tara ne nabiyu shi in ka ga ru'ya cikin qur'ani tana daukan ma'ana ne guda uku ko ya zamanto abu ne wanda ya shafi gani na zuciya ba yadda za a yi ka ganshi da idonka ka kamar misali inda Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad baka ga yadda ubangijin kai da ada ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan azabar ba zai ganin ta da irin ta ba an gane ko sai dai Allah ya nuna masa da zuciyarsa domin abin ya riga ya wuce akwai ru'ya kuma an-nazariya abinda da idon shi ne zaka ganin zaka ganin shi sai ta dauki wannan ma'ana ina fata an fahimce ni kamar alam tara ila rabbika kaifa madda dhil baka yadda ubangijin kai ke jan inuwa ba kaga zaka iya kallo kaga yadda Allah yake jan inuwa sannan kuma akwai ru'ya qalbiyya basariyya an gane ko kalbiya kuma basariya bil ain an gane ko akwai inda in alamtar ta zo tana iya ɗaukan ma'ana biyu to irin wannan yana yi ka hankalta ma abin da zuciyarka kuma yana yi ka hankalta ma abin da idonka to duka sai ka hada guda biyu ina ne misali yanzu misali kaga da anka ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ba sa kallon yadda Allah ya halicce da abin nan raƙumi sai wani zai ce to ai ana abin da ake nufi ba ana nufin su kalla ba da idon su su kalla da zuciyarsu waye ga maka yanzu ilimin duniya ya kai inda an yi na'urorin da ana iya bibiyar yadda halitta take gudana a cikin mi a cikin ciki na dan adam ma yanzu gashi nan ana ecography ana iya a sanya na'urar da za ta bibiyar yadda abin yake tafiya to kaga ashe wannan ba yana nuna qur'ani nufin da ido da zuciya kawai ake nufi a wancan lokaci tun da babu na'ura da zuciya ake nufi amma da idon ma yanzu za a iya kalla da na'ura wadda take tafiyar da wannan abin to shi yasa kaga za ga wanda an ce fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ka kalli yadda makomar mujrimai take sai ce to nan da ido ake nufi a'a da ido ya kalli makomar su saboda Allah ya bashi labari da kuma da zuciyarsa kenan ya kalla da zuciyarsa saboda an yi masa bayani kuma da idon ma ya kalla domin ana nufin ya je ya ga gidajen su yadda Allah subhanahu wataala ya halakar da su shi yasa Allah yake cewa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kuma ne yake cewa wa innakum latamurruna alaihim muslihin ay latamurruna ala diyarihim wa qurahum wa billayli afala taqilun dan haka gajarta abin a ce kawai da kaza ake nufi wannan wani lokacin gurgo fassara ce kaga Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka yadda Allah ya yi da ma'abuta giwa ba ai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo a duniya ba to ya kalla da Allah bashi labarin yadda Allah ya da su to amma wurin da aka yi kace-kace da su idan wurin yana idan ya je zai gani shi to nan kuma sai ya kalla da idonsa sai ya haɗa biyu ga ta zuciyar kuma ga ta gani da ido to amma wani lokacin sai ka iske wani in ji fassara da bai sani ba ya zabur ya ce ba haka nan da ba ƙarya ce kaza kaza kai ka tsaya ka fahimci ma abin sannan a tattauna da dalilai kafin a gane kuskure ne ko ba kuskure bane ko ƙarya ne ko ko gaskiya ne yana da kyau ɗan uwa ɗalibai musalladabi na ilimi kuma sai da ake tattaunawa a ilmance akwai littafi mai muhimmanci adabul bahth wal munazara da littafan da malamai da suka yi bayani akan yadda ake tattaunawa al-hiwa da kuma al-jadl da al-qawaid da fiqh al-khilaf آداب البحث والمناظرة من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين ɗalibin ilimi zai iya duba cikin littafi ga yadda ake tattauna a ilmance da sauran littattafan da malamai suka yi da yadda ake tattaunawa ga ayoyin na alkur'ani ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga kuma littattafan da malamai suka yi yadda annabawa suka tattauna da kafirai da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da kafirai ga ayoyin ga kuma hadisai na yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da kafirai da kuma yadda sahabbai suka tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam da kafirai da kuma irin littafan da malamai suka yi don sanin ka'idodi da yadda ake tattaunawa nan ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya mun halinsa abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh